الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته albarka mu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka yau sha hudu ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 daidai da 24 ga watan uku miladiya 2000 da 24 kamar yadda muka saba mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba muna na a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul nahal mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya yi bayani wato kenan halittu yadda Allah madaukakin sarki ya halici sama da ƙasa da kuma yadda allah maɗaukakin sarki ya halici wato ɗan adam da kuma yadda halitta masa ni'imomi daban-daban wanda zai ji daɗinsu da wanda zai ci da wanda zai sha da wanda zai kalle su ya ji daɗi wato kenan da kuma wa'anda dabbobin da ɗan adam zai ɗauki kaya a kansu daga wani gari zuwa wani gari wanda yake mai nisan gaske da kuma yadda zai dauki kansa da kuma wato kenan dabbobin ni'ima sannan ya yi bayanin doki da alfadari da jaki da ya halice su don hawa sannan kuma ya zai halatta mana a gaba abubuwa da yawa wanda wato kenan ba mu da musani a kai ga kuma yadda malamai suka bayani da wanda suka ce cin doki halal ne da wanda suka ce cin doki haram ne da kuma dalilan kowanne da kuma tarjihi wanda wato kiran imamul kurtubi yayi a cikin tafsirinsa cewa abin da fi bayyana shine ya halatta za a iya ci tunda ayar ta sauka a makka ne daidai lokacin haramci da ko halarci bai zo ba haramcin jaki ya tabbata a cikin sunna a lokacin da aka je yakin kaibar amma na doki bai zo ba sannan kuma daga cikin halaccin shi ne na na asma'u allah maɗaukakin sarki da da ita ta ce sun yanka doki sun ci a gidan sayidina abubakar wato gidan da sauran mutu to bayan allah maɗaukakin sarki ya yi mana waɗannan bayani sannan sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر سألا ملك الشيخ كتير Allah maraukaki ta kisa cewa alallahi qasdu sabil hakki ne akan Allah madaukakin sarki qasdu sabil shine wato kenan ai abinda ake nufi bayan qasdu sabil bayani wato kenan manufar hanya hakki ne akan Allah madaukakin sarki hanyar da za ta kai dan adam zuwa ga wato kenan cimma nasara idan aka ce sabil ana nufin hanya duk inda aka hanya a ko ina ne in ka bita makasudin ta shine ta kai ka inda kake so daga cikin ɗabi'an dan adam baya son je inda baya so baya so je inda halaka za ta kai same shi amma yana so je gunda zai ci nasara inda zai ji daɗi inda zai samu kwanciyar hankali don haka alallahi bayanu kasdu sabi haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya yi ma mutane bayani manufar hanya Allah madaukakin sarki ya ce ku yi ya ce kuma kar ku yi to wannan hanya da ya dora ku a kai wato kenan bayaninta da yadda za a bi ta haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ita wannan hanya sai suka ce wato kenan shine al-islam wasabilu al-islam hanyar shine ita kanta shi kansa addinin musulunci don haka alallahi bayanuhu bir rusuli wal hujaji wal barahin hakki ne na Allah madaukakin sarki ya ma mutane bayanin musulunci domin musulunci hanya ne wanda zai kai mutum wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa ga darus salam to hakkin Allah ne ya ma mutane bayanin musulunci ta hanyar aikowa manzanni ta hanyar wato kenan kafa hujjoji kawo musu hujja da kuma dalilai wanda hankali zai iya dauka su gane cewa eh abin da aka aiko manzanni da shi shine wato kenan daidai don haka hanyar musulunci ita ce hanya amma kuma Allah ce wa min haja'ir daga cikin hanyoyin fa akwai karkaciciya daga ciki wato kenan kaga kenan sabil a larabce hanya ce amma ta zo da sigan wato kenan muzakkar amma kuma mu'annasa ce yawwa ana iya ce wata subul a jam'in da amma me yasa aka ce mu'annasa ce saboda ce wa minha da muzakkar sai ce wa minhu Allah ce wa minha ja'ir daga cikin hanyoyin akwai wato kenan da take karkaciciya ita kuma karkatacciyar hanya kullum ita ce hanyar shedan ko kuma hanyar son zuciya idan mutum yana son wato kenan wani bukatarsa personal bukatarsa ya zaɓi wata hanya da zai biya cimma wannan sabanin musulunci to kaga wannan hanya ta zama ja'ir ta zama wato kenan a karkataccen hanya don haka allah maraukin sarki hakkinsa ne ya ma mutane bayanin hanya mai kyau ya ma mutane bayanin hanya mummuna don su dauki mai kyan su bar hanyar da take ja'ir din karkacecciya kenan da haka yake cewa mun yi bayani wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya dama ya imani wanda ya dama ya butulce inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura Allah ya ce mun shidar da shi dan adam hanya in ya ga dama ya shukura shi ne ya bi Allah in ya ga dama ya butulce shi ne ya bi shidda ko ya bi son zuciyarsa wa hadaynahu an-najdain mun shigar da mutum hanyoyi guda biyu da mai kyau da marar kyau don haka akwai sabil akwai kuma ja'ir sabil ita ce wadda za ta kai mutum zuwa ga musulunci zuwa ga addini zuwa ga allah zuwa ga tsira zuwa ga cin nasara a duniya da lahira manzon allah sallallahu alaihi wasallam kai da abdullahi dan masaudi yake cewa ya taba zana mana layi haka dogon layi sai ce wannan shine sabil allah ya ce an hadha sirati mustaqima fattabi'u wanda ita ce hanya ta amike take kar ku bi ta wala tattabu usuba kar ku bi burtali sai ne sarsa ya wata hanya ta nan gefa a cikin layin sai wata hanya ta nan sai wata hanya ta nan sai wata hanya ta nan sai wata hanya ta nan sai wata hanya ta nan ce wannan ita ce sabil wa ina su ne subul kun ga duk subul din nan daga jikin sabil suka fito amma kuma sun bar sabil din sun bar sabil da haka daga sunan addinin musulunci ake kirkirowa kowace irin kungiyar da ake nasabta ta da addinin musulunci amma fa daga jiki ta bulla ma ta yi wani guri idan ba ta kai ka zuwa ga abin nan wurin wayo wayo da gaggawa ba za ta kai ka koda gobe wannan ma haka ne wannan ma haka ne wannan ma haka ne wannan ma haka ne malamai sun suka ce kaman dabino ne mai kyau a sama bera in yana son ya ci dabino in ya kama gindin bishiya na biyu yana tafiya na tafiya na tafiya zai ji harbin yaya amma da ya ji ya sami reshen dabino ya bi reshen dabino ya zai karkatowa karkatowa karkatowa karkatowa automatically sai dai je shi ya kwado kasa ba zai sami yayan ba me yasa ya bar ainihin wato kenan abin don haka wannan musulunci da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta da shi ne hanya har duniya ta da shi ne wato kenan hanya madidiciya ta mujamala walau sha'a inda Allah madaukakin sarki ya ga dama la hadakum da ya shirye da ku ajma'ina gaba ɗayan ku kaka kafin ku kaga kenan ba haka ne tsarin Allah madaukakin sarki ba Allah ya bar mutane da wato kenan wani bangare na irada da wani bangare na mashi'a domin a gwada su da in ya gada ma sai ya ce sai ya raba mutane biyu ce haula ilil jannatu wala ubali wa haula ilil nari wala ubali ko kuma in ya gada duk sai mutane ya zuba su a aljanna a amma sai ya ce zai gwada kowa ya zama wanda ya shiga aljanna ya shiga aljanna ne da son kansa ba tilastawa ba ba kuma tilastawa ba wanda ya tafi wuta shi ya zaba wa kansa wuta amma fa an yi gudan gidajen wuta da kuma gidajen guda biyu na wutan da na aljanna duka Allah da kuke sarki yayi kowanne kuma ya sa tsarin da zai kai kowanne kuma an yi ma mutane bayani kowanne dalla dalla ga wannan hanya da take ga wanda yadda take amma da Allah ga dama sai shirya da mutane gaba daya to ba haka tsara ba don haka an bar kowa wato kenan yayi kokarin yi amma fa wanda ya rike hanya Allah madaukakin sarki ce zai wato kenan kara masa shirya wallazina tadaw zadahum huda yawa Allah zai ba kara musu shirya zai ba su takwa zai komai da komai wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dole ya kokari dan addinin musulunci Allah ce zai shirya da shi hanya wanda yake neman hanya yake neman gaskiya Allah zai shigar da shi sai ibn zaid ya kasance kafin musulunci in yazo zai tsaya a ɗakin Ka'aba ya ce ya Allah ka san cewa duk duniyar nan ni kaɗai nake kan addinin gaskiya saboda duk abin da ake a ɗakin Ka'aba nan wallahi ba addinin musulunci ba addini ne ba ba daidai bane kuma shi ba musulmi ba shi kuma ba wahayi a gare shi shi kuma wannan shirka da ake yi ba ta yi ba kuma ya rasa addinin da zai yi sai ya faɗa ya ce magana shi da Allah Allah ka san gaskiya nake nema ka nuna mai ta sai tafiya bin sa gobe ma ya zo ɗakin ka'aba abin da zai yi kenan yana cikin wannan kwatsam sai aka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya ce adama abin da muke nema kenan sai ya zo ya shiga Salman al-Faris ya ji ana bayanin annabin da zai zo a ƙarshen zamani a ƙasar su ta Farisa a inda ake bautar wuta ya fita ya tafi nema ya je shiga cikin kiristoci ya zauna ya yi musu bauta na tsawon lokaci daga baya gane da matsala ya tafi gurin wani kiristan shekara da shekaru ya bauta ya gane da matsala har Allah madaukakin sake dalilin ya zo Madina sai ga annabi sarasa ce na iso gida Salman al-Faris da aka aka ce man abuka ya salama ya ce annabi al islam waye babanka ce musulunci shine ubana shi nake nema kuma yau Allah madaukakin sarki ya kawo ni kansa dan haka ba kowa zai shiga aljanna ba tun da Allah ce lau sha'a lahada kuma ajma'in da ya ga dama da shi ya shirya da ku garba kin kake nan ga kake nan mafhumul mukhalafa shine bai ga dama ba don haka aka warwa yansu abin su shiga aljanna samu shirya wa yansu ko suna kan wato kin hanyar da wata shirya ba to mu je malam والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون الله مدوكاكي zai ce huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum Allah madaukakin sarki shine ya saukar muku wato kenan da ruwa daga sama ko kuma shi ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharabun ruwan da aka zubo daga saman zaku wato kenan sha daga gare shi yau za ku sha in ya zo ya taru a ƙasa dabbobinku za su zo su sha mutane ma za su sha idan ka samu kitin ka gadar al'indararo ko ko a kan kwano za ka sha saboda haka duk halittun allah maɗaukakin sarki za su sha wannan ruwan sannan wa min hushajaru daga wannan ruwan ne bishiyoyi suke tsirowa tun daga kan ciyawa har bishiyoyi manya-manya wato kenan duk suna tsirowa a dalilin wannan ruwa ɗin da allah maɗaukakin sarki wato kenan ya saukar haka ne fihi tusimuna daga ruwan ne wato kenan kuke yin wato kenan kiwon dabbobinku tusimun ana nufi wato kenan kuke kiwonta dabbobinku ku kawo dabbobi su ci su sha ruwan su ci ciyawa su sha ruwan wato kenan su ci ciyawa mun fahimci wannan yawwa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wato kenan tusimuna shine tar'auna ai mar'iyya wasu kuma suka ce a'a ana nufin wato kenan alama ne in an ce simahu alama ne daga jikin ruwan wato kenan kuke samun alama da take nuna muku wato kenan abinda za ku ci da abinda za ku sha wannan mai kyau ne wannan mai daɗi ne wannan mara daɗi ne wallahu ta'ala a'ala to mu ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Allah wadda tarki ce bihi da wannan ruwan da ake saukarwa ne yumbitu lakum zara Allah madaukakin sarki yake tsirar muku da wake kenan ciyawa ciyawa da shuka in an ce zar'a ya ci ya shafi kowane duk abin da ke iya tsirowa a ƙasa a dalilin ruwan sama to da ruwan saman ne don in babu ruwa ba za su tsoro ba ko yawa za ka je ka tona rami a bushasshiyar gona ka shuka gero ba zai tsoro ba saboda ba tukilan ba ruwa mun fahimci wannan ko binne da kaga muna yi sai dai muna yi ne don tsammanin ruwa zai zo shi ko yawwa an tambayi wani abin da malam usman marigayi ya ce ce askari ce kafirci na bata kai na mai yin binne ba sama da mai binne ya shiga gaban Allah tun Allah bai zubar da ruwa ba ya je ya yi binne ya yi abin to kaga shi ma ya da cewa sai da ruwa wato kina Allah yana tsirar da zar'a wato kenan shuka da shi wa zaitun Allah maɗaukakin sarki yana tsirar da bishiyar zaitun da shi ruwan kenan wannan fila Allah yana tsirar da dabinai wato kenan da shi wal'ana ba da kuma wato kenan ilimi don Allah maɗaukakin sarki yana tsirar da su da shi wannan ruwan kenan ko yawwa wa min kulli thamarati kai wato kenan dukan ƴaƴan itace ma gaba daya dukan itace na farko yace yana fitar da tsiri to tsiri kan ya shafi komai da komai ko amma sai yace wa zaitun da zaitun to zaitun baya cikin tsiri yana cikin tsiri na kilfa shi ma yana ciki a anafa su ma suna ciki yanzu an yi mai kenan zikirul zikirul qas zikirul am a zikir al-khas ba'd al-am ko zikir al-am a zikir al-khas ba'd al-am haka ne yawa tunda duka sun shiga ciki to amma kuma sai yace wa min kulli thamarat kowane ƴaƴan itaciya ma duwa take nan ya shiga ciki duka waɗannan an kawo su ne saboda taukiri da kuma a nuna muhimmancin bishiyan zaitun da kuma bishiyan dabino da kuma bishiyan inabi wa zaitunan wa nakalan wa hada'ika gulba kurigo saboda ka da zaitun da dabino suna da muhimmanci a rayuwar dan adam tana da musamman ma bishiyar dabinon ajiwa an ce in ka ci shi ma kwaya bakwai ka ci da safe yana maganin sihiri duk wanda aka masa sihiri sai inda zai yi to je nemi dabinon ajiwa dabinon ajiwa kuma yanzu wani yanki ba ka samu sa sai a madina amma suna nan da bishiyoyinsa yana nan daban kuma ana iya gane shi don mun sai wani dabino da sunan ajiwa wani dan bauchi dr menene professor mansur mansur waye eh ya duba ce wallahi wannan ba ajiwa aka ba ku ba zo kai ku gurin da ake sai da ajiwa ibnu je kaje nuna ma inda ake sai da ajiwa muka saki saya wancan din ka gansu kamar su ɗaya da ajiwan da yake mu ba mu sani ba mun yarda da ajiwa ne amma wanda suke sun sani su suka ce wannan ba shine ajiwa suka je suka nuna mana kuma har ajiwa din har inda ake abin din sa bishiyan nasa da ƴaƴan duka muka gani saboda haka suna da muhimmanci idan ka ci guda bakwai yana maganin wato kenan sihiri ba ka gani aka ce in mutum ya kai azumi ya fara da da dabino ba ai akwai wato kenan dalilai da sauransu inna fi zalika lalle a cikin wancananka Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa ya tsirar da tsiri tsirin kuma ku yi amfani shi dabbobi ku ci ko Allah ya saukar da ruwa ku ɗiba ku sha dabbobi su sha a cikin wancananka akwai aya liqawmi yatafakkaruna ga mutanen da suke da tuntuntuni a to Allah madaukakin haka kawai ta faro ruwa kuma me yasa sai lokaci kaza ake ruwan me yasa yanzu me yasa ruwa bai zo ba akwai lokacin da yake zuwa me yasa ake saukar da shi wa ma nuzuluhu illa bi qadarin yawwa ana saukar da shi gwargwado ne a zubar kaɗan gobe a zubar kaɗan jibiya ga zubatar a kwaro shi da yawa da sauransu saboda in yayi yawan zai daga mana hankali yanzu aka ji an zo ana cewa Allahumma hawalaina la alaina to saboda haka a cikin tsarin da yadda Allah yake yi shekara lokacin ruwa daban lokacin sanyi daban lokacin ɗari daban lokacin gumi daban ko to akwai aya ga wanda ya tsaya ya yi tintini saboda jikin dan adam dukkan lokacin da yanayi ya canja ya fi bukatar irin wannan yanayi don haka allah maɗaukakin sarki ke jiyo masu wakil kenan da yanayi wallahu ta'ala a'ala to mu je malam وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسكرات بأمري إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله أكبر الله ce وسخر لكم الليل sannan Allah madaukakin sarki shine ya hore muku dare in an ce taskir shine Allah madaukakin sarki ya sa dare ya zama nutsuwa a gare ku za ku iya amfani da shi don biyan bukatunku na kwanciya na hutu da sauran wasu abubuwan da sai da daddare kuke yi allah madaukakin sarki ya sa daren an hore shi ba zai taba muku tawaye ba domin inda ya ga dama sai ka ga tukin ja'ala alaikum nahara sarmadan sai allah ya sanya muku rana har abada in rana ta fito ba ta faɗi ba har duniya ta nade ya kake tsammani wato kenan kaga akwai rikici kenan ko amma Allah sai hore muku daren daren baya muku tawaye ko da kuna so ku yi wani abu wani surru daren zai ba ku dama ku yi wannan surru din ba zai ki ba domin ba haka sai kun taru kuna abin ku sai ku ga an kwaye iyaka gudun an hasko muku rana kaga sai abinet in ba cikin daki kuke sai a dage dakin sama sai a hasko rana kowa ya gama to kaga amma Allah madaukakin sarki ya sa dare tun da yake bai taba yin tawaye a dan adam ba bai taɓa kin zuwa ba bai taɓa zuwa kuma da wani yanayin da bayan da aka saba da shi ba idan ka ga matsala ta faru sai dai wani abu daban ya kawo matsalar amma ba shi da ran kansa ba wannan hara haka ma ita ba yini Allah barkaci sarki ya horar da ita kullum da safe rana za ta fito ta ba ku yanayin da kuke bukata ta ba ku zafin da kuke bukata ciyayi da tsirari duk su amfani da rana su nemi abincin da za su ci su releasing abin da za su iya releasing da sauransu sannan har sai lokacin faduwar ranar yayi da ta fadi to yini din shi ma bai taba yin tawaye ba saboda akwai wasu abubuwa a rayuwar ku da in ba da da rana ba ba za su yi dadi ba don haka Allah madaukakin sarki ya mai da shi haka ne bai taba tawaye ba kaga inda ya ga dama sai ya zama ja'ala alaikum laila sarmadan in ya zama dare ne yanzu gari ba zai waye ba har abada a ce muna kwance kawai muna tabbaci dare ba zai waye ba ya shi za ka je gona dare ba zai waye ba me shi za ka yi gari a gari kai ba zai waye ba dare kawai ake ta fama da shi kaga akwai wato kenan matsala Allah shi ya tsara hakan nan wa shamsa da kaskon rana wancan yini daga karfe shida safe za ta fi shida na wangarwa shine yini kenan go to kaskon ranar ita kanta gudan ranar Allah maɗaukakin sarki ya hore mana ku duba milamilan da suke tsakaninmu da ita amma za ta hasko mu gwagwarin bukata in wannan bukatar ya wuce ta janye ta tafi abunta za mu sake ganin ta kuma sai gobe yawa hasko wanda take nan akwai abubuwan da dole da haka ake rayuwa da za a samu rana ta yi tawaye na sati daya komai sai ya jirkice a cikin Najeriya a cikin duniyar nan gabaki dayan da amma Allah madaukaki ya yi mana ya yi mata taskir control ɗinta daga can nesa ne shi yake controlling remotely yet kuma tana sabin ɗin mu gwargwadon yadda muke bukata Allah maɗaukakin sarki ya horar da ita a hakan nan ba ta taɓa yin tawaye ba wal qamara haka shi ma wato kenan barin wata shi ma Allah maɗaukakin sarki ya hore shi da lokacin fitowarsa da lokacin tafiyarsa da kuma wato kenan amfansa wal nujuma da kuma wato kenan taurari su ma duka waɗannan musakharatun bi amrihi ababan horewa ne wato kenan da umarni na Allah maɗaukakin sarki mana Allah ya riga ya hore su bayan da wato kenan za su saba in kaga wani matsala ta faru sai dai wato kenan wato kenan ko kuka ja ko kuma cikin abin da ake so a karantar da ku darasi kamar lunar eclipse ko kuma solar eclipse in ya faru wani darasi ne domin annabi sassa ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi la yankasfani lil mutahadin wala li hayatihi to kaga aya ne wanda ake so a karantar da mu wato kenan amma zai zo ya wuce kuma abubuwa za su ci gaba da tafiya wata kenan yadda Allah maɗaukakin sarki ya horar da su don haka an riga an yi su an yi program nasu automatic program haka za su ta tafiya kawai haka za su tafiya har sai ran da aka ce ba a bukatan haka to da kuma an shiga fa iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا الإشارة أطلت وإذا الوحوش حشرت sai ga abuwa duka sun rikirkice tauraro kaga sun tsintsinke sun fadi rana ta ta tafi abinta babu komai duniyar ta rikice gaba ɗayanta to wannan din ma yana nan tafi da zaran Allah madaukakin sarki ya bada umarni ce kun fa yakunu kawai shikenan to Allah sa lokacin ba ma duniya Allah sa kuma ya zo mana da alkhairi duka wa'ina musakaratin bi amrihi ababan forewa ne da umarni na Allah madaukakin sarki inna fi zalika lalle a cikin wannan da mutum zai tsaya yayin nazarin sa la ayatin wallahi akwai ayoyi akwai ayoyi kaga can yace inna fi zalika la aya amma nan sai yace la ayatin akwai ayoyi wato kenan masu yawan gaske in an ce aya kuma wato kenan alama ce wadda take za ta kai ka zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid haka balarabe ya ce ko duk abin da ka tsaya kai nazari zaka samu ayan da za ta nuna kusan Allah wa da kuke sarki kwara ɗaya ne to ballantana wayannan manyan manyan abubuwa ne a gani saboda akwai ayoyi amma li qaumin yaqiluna ga mutanen da wato kenan suke da hankali suke na suke hankali jiya mun yi ko jana mun shekaran jana mun yi bayani inda Umar bin Abdul Aziz yake cewa ban ta mara aitu shay'an ko ma ra'aitu yaqina ashbahu min shakkin ko ban taba ganin abin da yake shi yaqini ne amma yana kusa da shakka yayi kama da shakka wato kenan kamar me kamar mutuwa ba mutuwa yaqini ne kowa ya san da ita yaro karami ya san da ita mahaukaci ya san da ita dabbobi sun san da mutuwa kowa duk inda ya ga mutu ya ga mutuwa wutu guduwa zai yi akuya nan ta ga mutuwa guduwa za ta yi maciji in ya ga mutuwa guduwa zai yi aljani in ya ga mutuwa guduwa zai yi amma duk da haka mutane kuma ba ka sauko kamar suna shakkarta duk abin da aka ce zai faru bayan mutuwa ba su damu da shi ba to kaga a nan akwai karancin mai tintintini don haka shi sa Allah ya ce da atin liƙaunin ya nuna mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ba su hankali su ne kaɗai suke iya fahimtar wa'annan abubuwa Allah ka sa muna cikinsu ta mu jama'a وما ذرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون الله مدوكك تركيتي وما ذرع في الأرض abinda Allah madaukakin sarki wato kenan ya shuka muku ai wasakara ya hore muku shukansa fil ardi a bayan ƙasa to wannan naku ne akwai abinda ku kuke shuka akwai wanda shukeke ne ku riga kuka same shi kuma almost abinda kuke shukawa ma already kun riga kun sami irin ne a kasa kuka dauke shi kuka yi development ɗinsa kuke amfani da shi ne da kullum babu wani sabon iri da ɗan adam ya zo da shi wanda dacen babu shi a ban ƙasar nan illa iyaka suna rayuwa ne at will idan mutum ya ga yana da amfani da shi sai ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo tara sai gyara fili sai ya yi su da yawa daga haka aka sami gero da haka aka sami dawa da haka sami shinkafa menene duk abin da kaga a cikin kasa Allah madaukakin sarki shi ya shirka shi shi ya shuka shi a farko sai ku zabi wanda kuke so ku zabi ka yanzu kaga nan gurin ana mai da shi gonar mangoro amma da ba mangoro bane amma zabowa irin aka yi aka tattara aka tattara sai aka yi nan sai a mai da shi gonar shinkafa da ba shinkafar bane irin shinkafar aka zabo aka tara aka yi wato kenan saboda haka duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya zama ya shuka muku fil ardi a ban ƙasa to in kun lura za ku gansu muktalifun alwanuhu launin su wato kenan ya saba da juna wani za ka gashi kala kaza wani kazanci kala kaza in dauki misali mangoro da ayaba da inabi da rumman da gero da dawa da masara duk za ka gansu wato kenan kowane irin kalansa daban hatta a cikin gero zaka kala-kala ne hatta mangoro zaka kala-kala ne a sinfi daya zaka iya same su wato kenan zaka iya samun su muktalifun alwanuhu launin su wato kenan ya riga ya saba to amma me yake kawo sabawar alhali kuma tuska min ma'in wahidin ana shayar da su daga ruwa guda daya kasa guda daya takin mawa Allah guda daya aka iri daya aka zuwa musu amma suka ga wannan yayi ja wannan yayi kore wannan yayi zaki wannan yayi daci launin ya caccanja da sauransu to wannan shi ma haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara don haka Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wancananka la'ayatan wallahi akwai aya likomi ya zakaruna ga mutanen da wato kenan suke da tintinti mutanen da suke da tintinti suke tsayawa su yi nazari su dauki gargadi su dauko wannan da wannan su hada don ya ba su wato kenan ansa wadda take wato kenan tabbaciya to mu je malam
وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما دريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواكر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
الله مرة كنت وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا Allah shine wanda ya hore muku wato kenan teku teku kenan ko babban babban ruwa kenan Allah madaukakin sarki shine ya hore shi menene ya ne taskir mun ga Allah yanda ya mana taskirin rana da wata ko suna ba mu abin da muke bukata gwargwadon abin da muke bukata daidai lokacin da muke wato kenan bukata ba su taba yin tawaye ko taurin kai ba yawwa bayan wannan ma tekunan da muke ganin su su ma Allah madaukakin sarki ne hore su a gare mu zaka samu teku zaka sa pole na lantarki kamar guda uku baka tabo daya kan daya kan daya baka tabo karkashin sa ba ruwa ne zunzulutu zaka yi tafiya kilomita dubu goma a cikin teku kilomita dubu goma a cikin teku guda daya duka cike yake da abubuwa daban-daban na halittun Allah madaukakin sarki kuma duk da hakan din Allah madaukakin sarki ya horar da shi ga dan adam dan adam zai iya shiga daga ran din ya tafi har kilomita 1011 ba wani tare da wani abu ba zai iya daukan kayansa a kai in dai ba an samu wato kenan technical complexity ba ba abin da zai faru har a isa a kai kayan kuma wato kenan a dawo wato kenan sannan Allah madaukakin sarki ya sanya shi yadda yake nan haka yake ba za ka taba samun wato kenan ya muku tawaye personally don ko ba sai dai in an samu wani complexity na daban wannan Allah ya hakan nan litakulu minhu lahaman don ku ci wato kenan nama a jikinsa tariyan wanda yake wato kenan danye shine fresh meat Allah madaukakin sarki ya yi hakan nan don ku ci wato kenan nama wanda yake wato kenan danye a cikinsa ai ma'ana akwai namomi da yawa a cikin wato kenan shi kogi kala-kala wanda duka allah maɗaukakin sarki ya riga ya kore muku su a cikinsu kuma halal ne a cikinsu kuma akan wannan malamai suke cewa kenan yanzu idan allah maɗaukakin sarki a nan ya yi magana kogi ko teku ya hore sannan sai ce a cikinsa akwai lahaman tariyan nama wadda yake wato kenan fresh nama mai ake nufi kenan kifi da abubuwan ruwa haka ne can ya yi maganan dabbobi dabbobi sai ya ce wa min huta akuluna a cikinsu shi ma ya ce mai akwai lahamu ya maganan nama nan ya yi maganan nama kenan dabbobi sinfi guda ne a malikance na nama kamar yadda kifaye sinfi guda ne a malikance na nama sannan kuma daman tsuntsu ya ce wala hami tsairin mimma ya shtahun ko yawwa naman tsuntsu cikin abin da kuke sha'awansa don haka naman tsuntsu shi ma sinfi ne don haka a mazhaban imamu na malik wato kenan wa'annan namomi daban-daban ne duk da akwai da suke gandu nama ne nama ne kawai amma tunda Allah ya ware wa'annan ya kira su daban ya ware wa'annan ya kira su daban ya za ku kowane sinfi ne guda hikima da zamu fahimta a nan shine cewa ba zai halatta ba a sai da naman kifi da naman shanu ko awaki ko tumaki face wato kenan yadan biyadin mithlan bi mithlin mun bayanci wannan babu tafaduli a tsakani haka kowa za a sai da naman tsuntsu wato kenan da naman awaki ko tumaki ko shanu ba ko da kifi ba face yadan biyadin mithlan bi mithlin babu tafadul yanzu idan ta faɗi da shiga riba ta shiga kenan mun fahimci wannan amma idan kifi ne a junan safa ai sun fi guda ɗaya ne ko yawwa ko kuma a naman awaki ne dukansu jinsinsu guda ɗaya ne naman shanu mene ne kifin ruwa ne ko naman ruwa ne dukansu su ma wato kenan jinsinsu ɗaya ne bari sake maimaita wani abu na yi kuskure a baya naman kifi gaba ɗaya sifi ɗaya ne don haka ba za a yi tafaduli a cikinsa ba a nan ne ba za a yi tafadulin ba yadan biyadin mislan bi mislin naman awaki da shanu da menene zurfi ɗaya ne a nan ne ba za a yi tafaduli ba yadan biyar misilin bi misilin haka kuma naman tsuntsaye fa in ikhtalafa jinsu fa ba'u haisu shitun ko ko fa bi'u fa ba'u haisu shitun in jinsi ya tsada haka tsakanin kifi da tsuntsaye za a iya samun tafadul kifi na mai kyau ne don haka sai dai ka ɗauki kilogram goma ka ba da naman tsuntsu kilogram goma sha biyar yanzu an yi tafi tafadul babu riba a nan wurin babu riba a nan wancan mai naman awaki ne ko shanu da mai naman tsuntsu shi ma aka samu tafadul wato kenan babu riba amma in a jinsi ɗaya ne ta haka kenan kama da naman kananan tsuntsaye da naman jimina duka sun fi ɗaya ne nan kuma da naman kare menene yan bidibidin nan da ake sayar da su da naman babban kifi ambar whale duka watakenin su ma a jinsi ɗaya ne saboda haka babu tafadili a jinsi amma in talafa da jinsu ko to sai a sayar da su yadda kuka ga dama babu watakenin matsala amma farifa ammal jaradu falmashuru inda na musuwa kenan fara abin da ya fi wato kenan zama shahara shine jawazu bai ibadi ha bi ba'din mutafadila ya halatta za a iya sai da sashen ta shashi za a iya yin tafadili duk da cewa fara duka jinsi ɗaya ne amma za a iya sai da ita kenan ana sai da fara ko ana ya halatta kenan a ciko jabir bin abdullahi yace mun je yaki tare da annabi sallallahu alaihi ya kai sau bakwai wanda a ciki kowanne sai mun ci fara saboda haka eh yawwa sauraka za a iya tafadili a tsakani babu matsala akan wannan sannan malar sake ta iktalafal ulama fi man halafa Allah ya akula lahaman idan mutum ya ce wallahi tallahi yau tun daga yau din nan yau wallahi ba dan ci nama ba ya ce shi ba dan ci nama ba sai ya ci kifi yanzu ya yi karya rantsuwa ko bai karya rantsuwa ba saboda ƙur'ani ya ce lahaman tariyan ko yawwa to amma malamai sun suka ce a'a bai karya ba saboda a rantsuwa ana bin abin da ake kira urfu a al'adance na ce wallahi yau ba zan ci nama ba ba kifi nake nufi ba yawa kusan duka an yi itifaki akan haka don haka idan ya ce ba zai sake ci ba ba zai ci nama ba sai ya ci kifi to yanzu ba za a kama shi ba za a kama shi da cewa ya karewa take na rantsuwansa ba mun bai ji wannan yawwa to haka nan ne sannan Allah madaukakin sarki yake cewa bayan ya ce ya fore mana wato kenan kogi kogi ko wanda zai sakara lakum al-bahara da takulu min lahama tariyan sai ce wata takrujuna min hilatan talbasunaha sannan ya daga cikin horewa da ya mana shine ya ba mu dama mu ciro wato kenan alhiliya alhulal kayan ado a ciki kamar me zinari ya ana samun zinari a cikin teku ana samun azurfa a cikin teku ana samun kuma me ana samun murjani ana samun zubar jadi da zumar ruzu ko da abubuwa da yawa duka ana samu a ciki Allah madaukaki zai take ce doya hore mana to haka daga cikin hadda lu'lu'u ma ko ya kurji min huma lu'lu'u wal marjan saboda haka doya na ana fitar da su kuma duk Allah madaukakin sarki ce ya hore mana bayan lahamin tariyan din duk wa'annan abubuwan da ake fara ne daga cikin nemar Allah ne duk ya hore ne illa iyaka an hana maza wato kenan amfani da zinari a ado amma ba a hana su amfani da zinari a kudi ba za ka iya mallakan zinari ka za ka je ka sayi ka sayar ka ci abincin da ka gada ma da shi da wani a matsayinsa na kudi amma ka yi ado da shi an hana maza ko musulmai amma matanmu still su an bar su za su iya wato kenan yin amfani da su a kowane lokaci wato kenan suka ga dama mun bayanci wannan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mana ado da zinari kamar yadda ya hana mana ado da alharini shi ma harini da ruwa ake samun sa sai rikita la talbisul harira fa innahu min libasihi ay man labisahu fi dunya lam yalbisu fil akhirah kar ku sa tufa alharini shine siliki ko tirfan siliki asalin siliki din original siliki din aka ce kar ku saka domin duk wanda ya saka shi a gidan duniya wato kenan ba zai saka shi wato kenan a cikin gidan lahira ba mamaye ci wannan saboda wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki wato kenan ya halatta ya ya halatta mana sannan an hana mu yin zobe da zinari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin zobe da zinari sai ya ga duk mutane suna yi sai ya cire nasa akan idan mutane sai ya jefar da shi to haka su ma sai suka cire sai suka jefara sai ya zo sai zinari da ya yi dobe da azurfa su ma sai suka yi zobe da azurfa to wannan din da bai cire ya jefar ba da haka kenan kamar bai halasi ba kenan ko illa iyaka ya sa an rubuta masa a jikinsa muhammadu rasulullah kuma ya ce ya sa doka kar wani ya zobensa ya sa a rubuta masa anadinsa muhammadu rasulullah to shi muhammadu rasulullah ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai yake da wannan duk da haka malamai suka ce ya halatta mutum zai iya zobe sai ya rubuta sunansa a jiki ko wani alkunyansa ko wani abin muhimmancinsa a wani lokacin ana amfani da shi a matsayin sitam ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rubuta wasiƙa zai aika a wasu daga cikin manya-manyan sarakuna sai wani ya ce masa to sufa duk takardar da ba a yi stamping dinta ba to ba official ba ne ta fi shi sa nabi sallallahu alaihi wasallam sai zobe a zoben ta aka rubuta muhammadu rasulullah in an yi wasiƙa zai aika musu sai stamping stamping din da suke a wancan lokacin shine za a samu tukan zuma in an sha zuma wannan sosuwar zuma sai a narka ta in an naɗe takardar haka sai a ƙona ta sai tana ɗiga tana ɗiga tana ɗiga a bakin abin din tana gama ɗigewa wannan abin nasa da zaufin sai a manna wannan abin sai ya fito na farko ya manne bakin takarda na biyu kuma ya fitar da stamping a jiki to shi kenan sai a abin nan kaga daga nan ne wato kenan stamping ya zama shine official symbol na abu tsakanin hukuma da hukuma wato kenan ko kuma tsakanin hukuma da kuma wato kenan individual so da haka ya halatta ya halatta mutum zai iya zobe ya halatta kuma mutum zai iya sa sunansa ko kuma in shine chairman local government ya sa damban local government chairman ko shine principal ya rubuta principal gss damban ko kuma shine sakataren wani abu ya sa abin ko shugaban wata kungiya duka za a iya yin wannan to sannan idan mutum ya yi rantsuwa matsalar akan harkar kayan ado ya ce ya rantse wallahi tallahi ba zai sa kayan ado ba ana nufin wato kenan alhulal wannan da aka toro a cikin ruwa aka ce an ba mu abin nan ko shine lu'ulu'u sai ya sanya wani abu kayan ado wanda ba wannan ba ya ce ba zan sa kayan ado ba amma ya amfani da helium mun fahimci wannan sai sa wani kayan ado wanda ba nan ba rantsuwarsa ta kare ko bata kare ba saboda al'adacin an ce hulal ana nufin wato kenan ko zinari ko azurfa ne amma shi ya wani hulal din shi ma hulal ne amma kuma ba wancan ba don haka ka ce wata kenan rantsuwansu ba ta kare ba ko kawai misali ne mutum ya ce ya ce wallahi ba zan kwanta a kan shimfidi ba sai je kwanta a ƙasa kuma allah maɗaukakin sarki ya ce wal'ar da farashina ha don haka ita ma firash ne to yanzu zai rantsuwansa ta kare ko kuma wato kenan ba ta kare ba bata kare ba saboda a al'adance in an ce firash shine abin da muke shimfidawa haka kuma hukuncin wanda wanda ya ce ba zai yi amfani da fitilla ba sai ya tafi rana ya haskaka Allah ya ce wa menene waje ala shamsa sirajan to ya ce ba zai amfani da siraj ba ya tafi rana ita ma rana siraj ne ko kuma rantsuwa ya yi yanzu menene a kansa babu komai a kansa saboda a al'adance ita rantsuwa tana bin urfu a urfu in mun ce fitila to wannan muke nufi da fitila ba rana ake nufi ba ba rana ake nufi ba ko yawa haka mutumin da ya ce wallahi ba zan ci abinci ba sai ya ci mangoro ko kuma ya ci ayaba da sauransu ko ya ci kifi ko ya ci nama ma kaga al'adance ba abinci bane wayana duk da sauran suna cikin abinci kuma yawa amma inda tuwo ya ci ba rantsuwa ta hau kansa wato kidan yanzu ka fara ta hau kansa yawa saboda haka duk abin da yake da general amma akwai specification na al'adance ga yadda ake amfani da shi sai mutum ya tsalle rantsuwa ko mai gefe ɗaya gefen ba za a lazata masa wata kenan kare rantsuwa ba balantana sa shi kafara wallahu ta'ala alam sannan sai Allah yake cewa watar alfurka wa akirafihi za ka ga kuma har yanzu a cikin tekun ka ga jirgi kwale-kwale ko mu'akirafihi ko mu'akirafihi wato yana gudana ai ya jari fihi kaga jirgi yana gudu a cikin ruwa da ya kamata ya nitse amma Allah ya ba dan adam wata dabarun da zai yi wanda jirgin ba zai nitse ba ya ta sheka gudu wato kenan a cikin sa wani ma yana daga cikin ni'imar Allah madaukakin sarki zaka shiga ka ja ka kai kai ka tsallakar da kai ko wani in ya shiga ciki zaka ga hankalinsa ba zai kwanta ba amma kuma in an tsallake shi kenan magana wato kenan ta mutu duka wa'annan suna nuna mana kudurar Allah maɗaukaki sarki da rahamarsa da abinan da kuma raunin ɗan adam da taimakon da Allah yake wa ɗan adam in ya ga dama sai kwalkwalon ya kife da zarin ya kife kuma shikenan dabara ta abinan amma Allah yana tsallakar da mutane in ba an samu technical complexity ba to ba abin da zai faru sai ku tsallaka ku je ku lafiya to wannan yana daga cikin ni'imar Allah maɗaukakin sarki to mu je malam walitabtagu Allah ce walitabtagu min fadlihi ko sannan Allah maɗaukakin sarki ya fore muku wato kenan kwale-kwale a cikin ruwa tana gudu ta je nan ta je nan litaftagu ai li'ajali an taftagu don ku je ku nemi min fadalihi daga cikin falalan Allah maɗaukakin sarki yawwa ana amfani da kwale-kwale wajen kasuwanci ana amfani da shi wajen transportation na kayayyaki don haka ya halatta ka shiga kwale-kwale daga nan kasar ka tafi wata kasa ka je kai kasuwanci ko bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawa mu tarihin wani mutane zamanin yan bani Isra'ila a wajen kokarin kwatanta amana mutum biyu daya yazo ya samu daya yace ina son ka bani aran dinari dubu zan tafi kasuwanci yace to ya mu rubuta a rubuce na baka ka sa hannu kuma yaushe zaka damu da shi suka sa rana ce rana kaza zan dawo maka da shi ne kuma suka yi stamping ya karbi naira dubu a dinari dubu ya shiga kwale-kwale ya tsallaka a bakin kwale-kwale suka yi bankwana a bakin kogi ya shiga kwale-kwale ya tsallaka ya tafi kasuwanci yanzu ya tafi mai neman falalan Allah madaukakin sarki lokaci ya yi kasuwancinsa ya samu ribarsa har ya samu jari nasa lokaci ya ya zo shi bakin teku ya jira ya jira ya jira ba kwale-kwale shi kuma bayya son saba alkawari sai nemo icen marya sai fafake cikinsa ya fafake cikinsa sai zuba naira dinari dubu din nan sai mai da sosuwar maryam ya nade ya daddaure ya gamme shi ya ce ya Allah mun yi alkawari da wani rana kaza zai zo bakin kogi zan zai zo tare ni na zo ne na sayan da zan yi amma ga dinari dubu na saka Allah ka kai masa saboda sai ya tafi abunsa saboda wannan icen marya yana tafiya a saman ruwa yana tafiya a saman ruwa har ya je bakin kogi ɗayan shi kuma mutum ya zo yana so ya tarari ɗan awansa ya samu kuɗinsa bai zo ba ya ini har ya gama gariba ta yi kusa ya ce zai tafi ce amma mai kwamin tafiya a banza wani ɗan samu icen da zan abinan yana tattarawa yana tattarawa sai ya ga wannan sai ya ɗauka sai hada sai ya tafi kuma akwai wasiƙa a ciki da ya isa gida an zo ana faskara ice sa ga cikinsa da jaka aka bude jaka aka ga dinari dubu sai ce to ga wasiƙa bayan allah kai haƙuri wallahi na zo na ina a bakin kwalakwal a bakin kogin nan ban samu kwalakwalan da zan shigo in kawo maka ba amma ga kudinka amma dan allah kai haƙuri ni kuma na koma ka nema tunda na riga na samu jari a ciki ga tafi abinsa ya ce a shi kenan alhamdulillah sai ya ɗauki kudinsa ya ce basa addu'a allah ya bashi sa'a ya je shi ya ƙara wasu lokaci ya sake samun kuɗi da yawa ran da ya gama zai ya gama zai koma gida kuma shi ma yana bukatar iyalansa ya tafi ya zo ya shigo da ya dawo gida sai kirga dinari dubu ya ce la'alla wancan abin bai je gurma na ba sai je same shi ce muka gaisa lafiya aka dawo lafiya alhamdulillah alhamdulillah dan Allah kai hakuri wallahi an samu akasi ne kaza kaza kaza kaza kaza ga dinarin ka dubu sai bashi sai ce a ana biyan bashi sau biyu ne sai ce a sau ɗaya ake biya shike da sai ke da sai ce masu to shikenan sai sau ɗaya na aika biya icen maryan da ka turo da wasiƙa da ka turo da dinari dubu da ka turo duka sun zo sun same ni sun same ka sun sa alhamdulillah kaga yanzu Allah madaukakin sarki kaga dukan su guda biyu waye ba mai amana ba kaga da zai iya ba ban abin nan ba ni ban ga komai ba ma ja ana min bashirin wala nazir eh alhali a shefa kad ja'akum bashirin wa nazir yawwa to wannan Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa ana zuwa a nemi fallalan Allah madaukakin sarki da jirgi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da wannan to mu je malam lokaci ta alhamdulillah ba gabar malam ya karasa ayata ba eh to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki